أقربهم إلى الوارث أحقهم فيرث المال كله ويقدم على من يدلي بقرابة أبعد من القرابة التي أدلى بها هو فخالة وأم أبي أم المال كله للخالة لأن الخالة تدلي بالأم من أول درجة فهي أولى من هذه الجدة التي تدلي بالأم عن طريق أبيها فهي تدلي بالأم في درجة أبعد ومن كان أقرب إلى هذه الواسطة وهو أولى بالمال كما في الأصابات وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم والقائلين بتوريث ذوي الأرهام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول المسلم رحمه الله تعالى يوم إلى ذا لنا لتنم تبير دوتنا بالقعدة hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam ne ɗaya ɗari hudu arba'in da biyar wanda ya daidai da sha uku na wata na biyar shekara ta dubu da ashirin da hudu ya ƙul musallin rahimahullah ta'ala fa in kana minhum isnani fasa'ida min jihatin wahida yace idan aka samu mutum biyu ko sama da mutum biyu a kote ɗaya daga cikin zawul arham ɓangaren uwa wanda wasu malamai da ba su ba su magado da muka yi bayani a satin da wuce yace to abin da za a yi fa asbaquhum ila alwaris ahaqum wanda ya tsere musu yi kusa da wanda za a gadan shi zai ci gado fa yarsul mala kullum duk gaba ɗaya duke zai ci wa yuqaddamu ala man yudli bi qarabati ab'ad min qarabati allati adla biha huwa yace za a gabatar da shi a bashi gado a gabatar da shi akan wanda yake kusantar mamaci da kusanta ta yi nisa da tashi kenan tun da ya yi kusa wanda ya yi kusa shi ake ba to shi ta yi ta yi nisa kenan ta yi tashi kusa da wancan ɗin misali ga shi nan ka hala kamar mutum ne ya mutu abin da ya bari ƙanwar uwashi misali ita ce ake sa hala kuna ki ko kada kanwal uwash a asali ba ta son gado zawal arham ne to amma yanzu da yake babu ita a wanda suke hukunci akan cewa za su ci gado duk da wanda sun ce ba za su gado to ga yan uwan uwa to bayan ta ga kuma wata kote wa ummi abi um da uwar baban uwa uwar baban uwa kenan wannan babar uwa ka ce to kuma uwar shi kakal uwa kenan kakal uwa kenan na'am wahi kusa
wato ɗan uwar uwa ɗan uwar uwa khala ita dirar daga uwa kawai sai ita ita fa wannan kaga an tsallaka can to saboda haka fahi yaga cewa falmalu kulluhu lil khala ita dukiyar gaba ɗaya wanda za a ba khala wacce ba za ta shiga لأن الخالة تدلي بالأم yace domin ita kala kai tsaye da uwa take kusanta kawai daga uwa ce ita min awwal daraja farkon daraja ma ta taka kawai daga uwa ita fa hiya aula min min hadhihi jadda ta yi da wannan kaka allati tulli bil um wanda take kusanta da uwar uban uba an tariki abiya daga bangaren babanta fahiyar tulli bil um tana kusanta da uwa ne fi darajatin abu a cikin daraja mai nisa wa man kana aqrab wanda yake kusa ila hadi ruwasu daga wannan kusanci fa huwa aula bil mali shi dace da dukiya kama fil asabati kamar yadda yake asibai yan uwa wa hadha mujma'un alayhi bayna ammati ahli ilmi alqa'ilina bi tawsif bi tawrisi zawil arham yace to wannan mas'ala duk gaba ɗayan malamai sun yi ijma'i a kanta duk malamin da ya ce za a ba zawul arhami gado idan ya zamanto babu wani ɗaya su ya ce su ma duk gaba ɗaya sun yi aka suka faɗa kenan amma ce alƙa'iri na bi taurisi zawul arhami wanda suka ce za a ba su gado kenan da wasu suka ce za a ba su da gado kenan ba maganar su ana na'am to bismillah istawu qasamta al-mala bayna man adlu bihi wa jubilat al-mal وجعلت مال كل واحد منهم liman adla bihi wa sawaita baina dhukur wal inath zastawat zastawat jihatihim minhum لأنهم يرثون بالرحم المهد فاستوى الذكر والأنثى كالإخوة للأم ولو خلف ابن بنت وبنت بنت أخرى وابن وبنت بنت أخرى قسمت المال بين البنات على ثلاثة ثم جعلته لأولادهن للابن الثلث وللبنت الثلث وللابن والبنت الأخرى الثلث الباقي بينهما نصفين وإن خلف ثلاث أمات متفرقات وثلاث خالات متفرقات والثلث بين الخالات على خمسة والثلثان بين الأمات على خمسة وتصيغ من خمسة عشرة توبر الجماعة سيسي فإن استووا idan sun daidaita da wannan kotan da wannan kotan kowa wanda ya makasin kusa suke duk gaba ɗaya kamar daidai suke wani kenan bai iya hana wani ya shiga ko yana ce abin da za a kusi matil malu sai a raba dukiyar gaba ɗayanta dole man adlibi kowa za a kalli wa ya kusa da kai kai misali kai ga wanda kusantar da kai mutum ɗaya wancan shi kuma wanda ga wanda kusantar shi wanda ga to sai a kalli wanda suka kusantar da sai a raba dukiyar da sunansu ko kuma ya ɗauko kowa ya ɗauko ni na ɗauko na wani ya ɗauko ya ɗaya kuce in gane ko sai a raba dukiyar tsakanin wanda suka kusantar da ai ku fahimci abin da ake ni a nan ko kenan ba da sunan za a raba ba za ku je daga shan wa ju'ila malu kulli wahidin minhum liman adlubi dukiyar kowane ɗaya za a sanya ta ga wanda yake kusantar da kai wa sawaita baina zukuri wal inas amma ana yace za ka daidaita maza da mata ba alil zakari me yasa saboda duka bangaren na mace ne kenan kamar yan wali umme ne baina zakari wal baina zukuri wal inas idza idan sawar jihatuhum minhu idan bangaren su ya zama daidai misali li'annam yarsuna birrahimi almahab ita domin suna cin gado ne da bangaren uwa kadai shi ko in bangaren uwa ne kadai kenan an zama zawul arham babu namiji babu mace in zawul arham ne fassawar zakar wal unsa da namiji da mace a wannan bangaren ba ba namiji da ba mace biyu
yace kar zaul aran kullum babu ne zakar mutul wazi eh no bangaren wannan gaba ɗin ya zama bangaren kowane kwatan uwa ne kadai ta maka kowa idan tsawon ta bangaren uwa ne kenan kamar yan uwa da ummi ake daukar su kal ikhwa lil um ita kamar yan uwa da ummai to gashi za ku ga ga da abu yake yace falau khalafa ibnu bintin ne da kyau mutum ne ya bar ɗan ɗiyar shi asali ɗan ɗiyar ka ai bai gado ɗan ɗan namiji yake gado to ya bar ɗan ɗiyar shi zika shi na wajen wa mace ɗiyar shi na wajen mace ku gane inda zika na wajen namiji na masu wani babu zantar su yan daman ta yi zahiri babu mai cin gado suka maso in aka diba duk gaba ɗayan su babu wanda yake yana da ƙalla zai ci to wannan ɗaya ɗan nan nashi ya bar jikan shi na wajen ɗiyar shi sai kuma wa bintu bintin kuma yana da ɗiya ha'ilu ita kuma ta bar ɗiya kun gane yanzu yanzu misali shi wani wanda ya mutu yana da ɗa namiji yana da ɗiya mace to su wa'annan ɗiyan nashi duka babu su kun gane ko yawwa yawwa sai jikoki a yana da ɗiya mace nan ita kuma tana da jika namiji nan kuma iyama ce ita kuma jika wata gare ta ita da inda namiji ana yawa ka kun gane da ke ita wannan iyama ce ita ɗa gare ta ita kuma wannan iyama ce iya gare ta ai duka da darajar ta ɗaya ce duka jikoki ne amma bangaren wa bangaren mata bangaren mata in kuma akwai bangaren namiji to yanzu zai kuma ce akwai namiji a nan yana ba ɗaya bane yace kuma wabula wa bintin bintin ukura kuma ita kuma ta ɗiyar ita kuma tana da ɗa da ɗiya biyu gare ta kuma yi da kyau ke nan biya bar ɗiyar shi mata uku amma ita wanda tana da ɗiya ɗa ita kuma tana da ɗiya ita kuma tana da ɗa da ɗiya biyu gare ta biyu gare ta to kaga dukansu bangaren mace ne Mhm.
da asali inda akwai bangaren namiji ba za su yi gado Babu su.
yawwa Na'am.
to tun da babu bangaren namiji in zai hana su gado to me za a yi yace usima almalu bainal banati ala salasa yanzu wani iyan matan za ba a kalla wa'ancan na bayan jikokin iyan nashi matan za a ai babu su ko Mhm.
to sai a raba dukiyar gida uku su za su za a raba da sunan su bisa nan a mace suke ai ai ɗiyan su ne suka rage sai a raba dukiyar tsakanin ɗiyan uku yanzu kuma kowa ya zo ɗauke da oshi a duba da ku yawwa sai a raba dukiyar tsakanin su sun maju idan su yi auladi hinna sannan ya raba ga 'ya'yansu kuma yanzu kenan kowa ya ɗauki nawa da Na'am.
oshi yawwa yawwa to ya za a yi anan sai ce lil ibni as-sulus ngane ku Na'am.
ya ce shi ɗa wacce an ɗa ta wani ko Mhm.
kuna gane da cewa Na'am. Na'am.
za a ba shi sulusi wani masu alhimin komo dai kuka da ita Na'am, na'am.
wani binti a sulus Mhm.
wani ibini wani binti okura a sulus yanzu kuma yanzu da mu kuma bayan masala Ko na- eh ya an kuma bayan Na'am.
dan kal- kala ta matsala Mhm.
Eh, mutum ne ya mutu amma da ya mutu iya da ɗiya iya da ɗiya iya da ɗiya ɗiyan shi mata babu ɗan shi namiji Ya mata ya bari.
iya mata ya bari Na'am.
asali inda yana da ɗa namiji Mhm.
ya bar ɗiyan shi da kuma su cinye dukiya ko kallon wancan ba a yi ba Mata ba tun da kala.
ɓangaren mace ba su da gado Mhm.
to yanzu tun da babu masu gado shi da ya mutu kaɗai dama abin da ya aihuwa ɗiyan shi mata uku Na'am.
su ka duka sun mutu Na'am.
to amma su kuma sun bar ɗiyan su Mhm.
ita wannan tsiya ta farko ta bar ɗa namiji ɗaya ku rike da kyau Na'am. Na'am.
ita ko wannan tsiya ta biyu ta bar namiji mace ɗaya Mace ɗaya.
tsiya mace ɗaya Mhm.
ita ko wannan ta uku Mm.
ta bar mace Da namiji.
Da namiji.
Na'am.
yanzu aka zo rabar dukiyar ba asali tsiyan za a kalla ba a raba wannan Na'am.
jiko ce su Na'am.
wannan tsiyan za a kalla wanda babu su din Na'am.
gida nawa za a raba dukiya gida uku za a raba kenan in aka raba ta gida uku shi wannan ɗa na farko wanda yake ɗan ɗiyar wannan ta farko nawa za a bashi ɗaya za a bashi Ɗaya.
sulusi kenan ita wannan diya ita ma me za a bata Sulusi.
kaga anan ba a ce ba a bata ba namiji ne Na'am.
tunda ai rabon uwayen su da Zawul arham.
yawa Na'am.
saboda ai sunan uwayen su da zasu Mhm.
kowa da su da mace ka zo ka Mhm.
yanda ki da matsayin wanda ka zo da shi zaka ci gado Na'am.
yasa aka ce kowa za a ba shi gado da wanda ya kawo ka Na'am.
da matsayin ka tunda wannan ita ma mace ta kashi Mhm.
kenan yanzu wannan shi ma na biyu shi ma ɗaya za a ba shi a uku Na'am.
yanzu wannan su ga su ne su biyu Mhm.
su ga ɗayan za a wasu yi ne Shi ya sai sa- su raba tsaka su ma za su raba Tsaka babu shi dinda ma ya ce wani da Na'am, kare su na'am.
yawa ya su raba shi ne ce to na ƙarshen kuma sai su raba da su yin tsaka Mhm.
to wannan mun ƙara da wannan mas'ala Mhm.
wa in khalafa salasu ammatin mutafarriqat idan ya bar amma abin da ake cewa amma ɗan uwan uba Na'am.
ɗan uwan uba ga kanwar uba ga kanwar uba ga yan uba duka sunan su ne Amma.
amma wannan amma wannan amma wannan amma ko ce ɗan uwan uba sunanta Mhm.
wasu nasa khalatin mutafarrikatin ga kanwar uwa kuma ga yan uwa ga kanwar uwa su ma uku Na'am.
to ya za a yi ya ce fasulusu bainal khalati ala khamsati kenan yanzu abin da za a raba ai an ba in ta yi ƙari tunda ita ai ɓangaren uwa matsota uba ya matsota sai dai asali ita ma ai mace ce da bata ce Mhm.
saboda ɓangaren ita da mace ce ba- amma da yake yanzu eh, babu wani mai ƙarin da hita to ita ƙarfinta bai kai bai hana ta hana ƴan uwan uwa su shigo haɗo amma yadda ta yi su ƙari a gaza kun gane ko to yanzu abin da za a yi sai a yi mai yace eh, fasiru su bayan halati su ƴan uwan uwa da wanda ba su da ƙarfin ya raba dukiya uku sai a ba su ɗaya su je su raba wannan ɗaya sauran kashi na sauran kashi biyu Mhm.
su kenan yanzu wannan eh, sulusi tsakanin su ala khamsati wa sulusani sulusi kuma biyu a gama da wancan da wannan su kuma bainal ammati ala khamsati suna tsakanin amma wa'annan matan guda uku yan uwan uba da za ka zara wa dukiya wata siyo min kwanta ashara shi kenan masala ta kare ƙarshen labarin نعم وإن اختلفت جهات ذوي الأرحام نزلت البعيد حتى يلحق بوارثه ثم قسمت على ما ذكرنا كأن يموت بميت عن بنت بنته ومن أخته الشقيقة وخالته وعمته وبنت البنت بمنزلة البنت ولها النصف والخالة بمنزلة أختها التي هي أم الميت ولها السدس والأمة بمنزلة أخيها الذي هو أبو الميت ولها الباقي أما ابن الأخت وهو بمنزلة أمه التي هي أخت الميت الشقيقة فيسأل بالأمة التي هي بمنزلة الأب كما سبق لأن الأب يسأل الأخت نعم
ga wata sabon mas'ala wa in iktalafat jihatu zawil arham idan wa'annan wanda ake cewa zawil arham wanda dai basu da gado asali dalilin babu wanda yi kusa kusa aka ba su to he jiha ta su ta sha bamban kowa a kotan shi sha bamban kenan wannan bangaren wa wannan bangaren za ku ji daga shan nazaratil ba'id hatta yalhaqa biwarisi nan nan ta ma ta samko shi ya game da wanda yake gado kowa ya kalli waye yake gadon shi suma qusimat alama zakarna sannan sai mu raba akan yadda muka yi raban wancan kowa da wa yake gado kai ba ka ka ka ci gado ni kaza ka to da matsayin za ka ci gado نعم kenan na nesa ba sai ya zo amma da matsayin wanda zai ci gado kowa sai ya kalli wanda yake ci gado da sunan shi misali gashi nan ka an ya mutu mayitun an binti binti kamar mutum da ya mutu ya bar iya iya shi iya iya shi kun gane ko shi ga nan abin kenan ko sai kuma banda wannan kaga shi wannan bangaren iya ne wa bin ukuti da dan yar uwar shi dan yalka kaga su wani wani mutum sun gane Zawil arham.
eh nan eh eh iya iyalka kaga iya iya ko dan iyali ba shi ma ayyul arham Na'am.
kun gane ko tunda akwai bambanci da tsakanin dan da yanzu da mutum zai mutu in akwai ɗiyan ɗan shi ga ɗiyan ɗiyan shi dan ɗiyan ɗiya ba sa cikin gado su ma suna da kwatar su wancan na wajen ubansu Na'am.
kenan wanda na wajen ɗa namiji su ne za su yi gado Na'am.
to yanzu matsalar da ta kawo babu su ne sai aka ce tunda babu wani wanda ya fi su ƙarfi wani su kusa kenan dole a ba su gado dan ce mas'ala wanda take mafi rinjaye a nan to yanzu abin da aka yi ya mutu ya bar ɗiye shi ya bar kuma lokaci neman ukuti da ɗan ƴan uwashi ɗan ƴan shi ko ɗan ƙanwar shi a shaƙiƙa wanda zai uwa ɗaya uba ɗaya wa khalatihi da khala ɗan uwar uwar shi wa ammati da ɗan uwar babashi kun ga jiha ta sha bambam shi ce wajen da wajen wajen iya shi ko wani wajen ƙanwa shi ko wani wajen uwa shi ko wani wani wajen uba haka kowane ya sha ko duka kowane Hanyar sa.
daban-daban hanyar Na'am.
yace to yanzu in za a raba gado fa bintil binti bi manzilatil binti sai ake to kewa kewa yake ka ci gado sai ni uwata ai da diya ce ko Mm.
sai ake to ke kan mutum diya ce Na'am.
ka ta samu ƙarfi ko Mm.
kan mutum diya ce Na'am.
me za a bata diya mutu ya mutu wata ya ji ya ji wata kadi Mm.
in ta ɗin ce Yusuf. Na'am.
sai a ce to ke ke yi ƙarfi a nan sai a bata lisifi a ce tsaka za a ɗauka a bashi dukiya Mm.
to wal khala ita kuma khala yan uwar uwa bi manzilati ko Ukhti.
ukuti ya allati ya ummul min- mayyit Mm.
kira matsayin yan uwarta uwar mamaci Mm.
ai mamaci uwar shi ai yan uwarta ce Mm.
to matsayin uwa ne matsayin uwar ta ce me ake ba uwa sudusi Sudus.
sai a shidda Mm.
fala har sudus Mm.
sai a bata sudusi wal amma yan uwar baba ita kuma matsayin uwa ne baba Mm.
to bimanzilati akiya allazi huwa abul mayyit fala hadu duk gaba da sauran za ta dauki Na'am.
fala halbaki Na'am.
a in shi uba in kowa daula shi aiki Asuci.
tuce ran ne duka da dauki Mm.
yawa to ya za a yi sauran a ko da ba ba shi hukumi ba Mm.
faduwa za a yi Mm.
faduwa za a yi kashin su Mm.
amma ibnul ukuti dan yan uwa ko ko bi manzilati ummi matsayin uwar shi yake walka menene ne kace yan uwa ce allati ya uktima wani yan uwar mamaci ce ko Mm.
a shaƙiƙa to ya su uzu biyar amma ce to akwai yan uwar ba ta yi karin ka ta kana Na'am.
kowa ya an ja wajen da ya kana shi Na'am.
a ce to kai wanda yana fi gado yan uwar wa Na'am.
yan uwar ba Na'am.
ta yi ka kare ita ai ta yi su kare nan Na'am.
allati bi manzilati al in abu uba yana nan ta ci gado wace Na'am.
ita Mm.
لأن الأب يسقط الأخت ومن أبانا كارئ الأخوة يكون جوا طب بسم الله ما- نعم والجهات لذوي الأرحام ثلاث البنوت والأم والأمومة والأبو والأبو abwa na'am wal ubuwa wal wana wal abwa na'am ya kato wa in kana li wahidi minhum qaraba qarabatani warithum waratha bihima bi ijma'il qa'ilin bi tawrith dhawi al arham لأنه شخص له جه- جهتان يستحق الإرث لكل منهما فورث بهما كالزوج إذا كان ابن أم to shi kenan ita wal jihadu li zawil arhami kotan zawil arhami yace salas uku ne akwai kote na albunuwa yantaka kenan ko wajen da Mm.
wal umuma wajen uwa wal ubuwa wajen uba wa in kana li wahid min muqarabatani to wa'inna wanda aka ce zawul arham duk wanda yake da kote biyu iya da kusanci da wace daga bangare kaza ina daga bangare kaza ana iya samu mai mutum ya samu biyu a nan. to me zai yi yace wani ta bihi ma duk gaba ɗaya kote za a ba shi gadon shi na kaza kuma a ba shi gado na kaza Na'am.
zuwa Na'am.
Gado biyu zai ci.
ci. Na'am.
eh gado biyu zai ci in mutum yana da kote biyu a wannan bangare na daul arham kote biyu zai ci duk kote ni bangaren shi kaza ni kaza shi na ce to gashi kaza ke ba Har ma bangare biyu.
kaza ko kaza ne za ku yi bi ijma'il qa'id yace eh, da ijma'il dukkan malamai masu faɗa da tawhid zawul arham akan ba da gado ga ƴan uwa bangaren zawul arham li annahu shakasun da mutum mutum yana da jiha guda biyu yastahiqu al-irsa li kulli min ma yana cancanci gado da kowane ɗaya daga ciki fa warisa bi hadha bihi ma kai yace sai ya yi gado da su gaba ɗaya misali kan zauji idza kana ibnu am kamar misali a ce wajen ta mutu sai ta bar mijinta miji ai bai cinye dukiya gaba ɗaya ko Na'am.
shi ne za a bashi rabi Ina da shi.
rabi to sai aka bashi rabi sai aka je aka ce a da mai alman gida ne aka musu har ila kuma eh, eh, ai baban shi baban.
dan uwan babanta ne Mm.
ibn am sai ya zo ya gado kuma na dan uwan babanta Na'am.
sai ya ci bangare ya ce to ka ga ka a ga tiri rabi a nan to shi kenan Na'am.
yawwa ya ce rabi Na karatun baya can ga ta mana.
Na'am.
Ta wannan falmalu kulluhu lil khala لأن الخالة تولي بالأم من أول درجة وأنا كراتو شيء eh wa- wa- ba za mu kuma ce na can ka farkon karatu ba eh na'am ma in da shi ba sosai shi ma bayanin ya da wuce to Mm.
kira masalar za a saki to a ga Eh, da mutane su gane.
eh, matsalar ta kai gudu to saki karanta ta akwai Na'am.
masala guda na'am eh, malam ce an sake ta nan kowa sake ji نعم. فإن كان منهم اثنان فصائدا من جهة واحدة فأسبقهم إلى الوارث أحقهم فيرث المال كله ويقدم على من يدلي بقرابة أبعد من القرابة التي أدلى بها هو فقال وأم أبي أم فالمال كله للخالة لأن الخالة ترلي بالأم من أول درجة فهي أولى من هذه الجدة التي ترلي بالأم عن طريق أبيها فهي تولي بالأم في درجة أبعد ومن كان أقرب إلى هذه الواسطة وه- فهو أولى بالمال كما في الأسبات وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم القائلين بتوريث ذوي الأرهاب to yani نعم to yace a wannan mas'ala fa in kana minhu isnani fasa'ila min jihatin wahida idan zawul arham ya aka samu mutum biyu ko sama da biyu amma sai dai kotan daban ne eh, kotan ɗaya ne نعم kusa in kotan daban-daban ne wani zai hana wani kamar wannan bangaren kaza ne wannan bangaren kaza ne ai gashi an ce bangare guda uku نعم نعم akwai bangaren ɗako Mm.
akwai bangaren uwa Ya, mm.
akwai bangaren uba Mm.
to in haka ne kowane bangare in akwai shi dole kowa zai ci نعم kun gane ko نعم to ne zaman to duk da ba ɗaya ko sai ɗaya ne نعم kenan yanzu in ko sai ɗaya ne kenan dole a wanda ya fi ƙarfi نعم ya to ana fa asbaquhum ila alwarisi haqqahum wanda ya riga ya su mala hin kusa da mai ga wanda za a ga nan shi ya dace a misali Mhm.
zai ga dukiya gaba da sai a gabatar da shi alaman da ni ga wanda yake kusanta bi qarabati ab'ad min qarabati da Allah biya da kusancin da yayi nisa da kusancin shi kenan a gabatar da kai akan wanda ya kusanta da kusancin da naka yayi kusa shi نعم na shi yayi nisa نعم to ya ta misali نعم ya ce ka hala kamar mutum ne ya mutu abin da ya bari kawai a duniya mutum biyu نعم da hala ya ce ta hala يلوه yan uwan هو uwa هو هو نعم ƙanwar uwa هو يلوه ko yan uwa hala sai kuma ya bar wa ummu abi um da uwar baban uwa abin ya nisa kaga kaka ce uwar baban uwa kenan kaka ta wajen wa ta wajen uwa kun gane ko duka bangare ɗaya ne duka bangaren wane ne kaka uwa ce duka bangaren uwa ne yawwa to yanzu a nan bai yiwuwa ce su a a yaje wanda yi kusa Eh, sai in sun daidaita kuma ya alaba musu yawwa amma in wani ya yi kusa to na kusa za a ɗauka to sai ce falmalu kullu lil khala dukiyar gaba ɗaya za a ba khala yan uwa ta yi kusa me yasa yace li anna al khala tulib al um min awwal daraja ita yan uwar uwa in za ta bura ma kawai za ta dawa uwa uwa za ta dawa tace wannan uwa da na dawa yan uwa ta ce kenan ne galanta ne ce ita ko wannan in za ta bura za ta dawa sai ta dawa wannan da dawo wancan da zan zan a mutum tsakani yawwa yawwa yawwa fa ya aula min hadhihi aljadda ta yi wannan kaka allati turidu bil ummi wanda take kusanta da uwa kire ta dawo uwa sannan ta tsallaka ta tarra kaka an tariki abad an tariki abiya bangaren baban ta fa ya turidu bil ummi fi jirati abad kendan na mafi nisa wa man kana aqrab ila hadhihi alwasita wanda ya kusa shi kuma fa huwa aula بالمال الشيء تنزلت منك أكبر في الأسباب شيء كذا نعم جزاكم الله خيرا
يا الله وأخواتها ضمير مستتر sunan kana da ‘yan uwanta, ‘yan uwanta ga sanar da duk wanda ke jama'ata, lamiru mustatir, wa huwa da dinasa na wujudun zahiru durkalam shi ne da a magana ba a ganin shi a hili. يقدر على حسب المعنى ذا قدر على الجمال مثل قوله تعالى كون الله كتاب إن تبدوا خيرا أو تكبوا أو تعفوا عنه فإن الله كان كان تابو أبوا قدير إذا كان ذاك فعل الناس واسم كان ضمير إلى سنش ضمير متقدير فإن الله كان ذاك كان أي هو أبو ذاك قدر على هو أبوا شكم خبر كان منصوب على مدى في عشان عرفت تا وقول صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكتب idan da'ar rajul imra'atahu idan mutum yake rayu matarsa zuwa shi huda shi ta abat an taji'a matan nan ta ki ta zo kenan idan namiji yake rayu matar shi zuwa gurin ta zuwa shi huda sa fa ba ta galbana alaiha ya kwana na mata fushi la'anat hal mala'ikatu hatta tusbiha mala'ikai za su kwana suna tsire mata har gari ya waye mun yi gani wato abin da zai baka mamaki su yanzu wannan a gurin mata bai kai ya kawo ba kuma su ma maza ya kai ba abin da zai zuwa na gaya wani kawai bakin shi dan wucin shi dai da zai ya hoto da shi a shi to da Allah ya zuku duba ga amma wannan ya sa mala'ika sun kwana suna tsine mata ba albarka wani guri kuma Allah zai mata fushi a wata riwaya kenan ka ga ba karamin laifi bane to da Allah in wannan ma an samu laifi to idan abu ya wuce wannan kuke gani mala'ika su kwana suna tsine mata to yace anan baka da ya ce fi'ilun nasi min akwati shi ma ai uwan kana ne wasu mu bata shi ne zamir musu ta kadir ba ta huwa ina shi ne ake kaddara wa musu rahim Allahu ike cewa rahim Allahu ummi zallat mahabbatan Allah jikan uwata yace ta zamanto tana son mu yace zallat ai irin kana ne yace bi irin nasik ɗan uwan kana ne wata da aka ce zallat ta mata ce wasu mu zallar zamir zallat ai hiya وتقدير غشير مستتر هي محبة يتي محبة يتي خبر ذل شيء لبار الدم مسوء علامة غشير غشير الفتى ومثل كمان أكتي يا تارك الصلاة كن خاشئا ثابتا إلى الله تائبا إلى الله يا كم بر صلى كذا ويصورا الله لتوبة زواج الله كذا أكتي كل كل إذا وانا تجي وان كان أي في الناس قاشنا wasu mu kenan anan wasu mu kun da min mutaqdiru anta kun anta khashi an da aka ce khabaru asma mansub wa alamatu nasbi ga shin alfata yawa wannan akwai wannan hadisi na Imam Tirmidhi la na na ga wala aziz wanda hadisi ne ma yana ji ana kaga ina ji ga shi na da yake cewa ga shi nan mas'alar ɗayan da ya zo dukiyar shi ba ta yi to yanzu misali kaddara yanzu a cikin musulmi sai wani mutum ya mutu kafin to shi asali in addini ya rabu yana da shi abin da shi ya gado kafirci me za a yi duk da wani ba shi bai gado ba ba gado dukiyar ya dauka kai tana da tilma ta zama ta zama musulmi da gada idan ba gado ne addini ya rabu shi yana da cikin mawani irs abin da ke hana gado kafirci shi yana gaba gaba wanda yake hana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت